إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya dawo da mu wannan masallaci mai albarka don tunatar da junanmu inda muke karatu a littafin al-tajrid as-sarih li hadith jami'i sahih wanda babban malami al-imam zabidi Allah ya shi da rahama ya rubuta wanda yana daga malaman da suka rayu a karni na takwas an aihe shi 812 ya rasu kuma 893 allah ya gan shi da rahama allah ya sanya mana albarkacin abin da za mu karanta babu dini yusurun nan ne za mu tashi gun babu dini yusurun وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبا فصددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة إمام البخاري الله يتقن شدراما وكما إمام الزبيري الله يتقن شدراما يا فدي أكركشن ترجمة إمام البخاري يتي باب الدين يسرون baban da zai bayyana mana cewa addini gaba ɗayan shi sassauci ne sauƙi ne addini addinin islamu kenan daga cikin ragowa addinai wa anhu radiyallahu anhu aidan qala daga dai sahabi wanda hadisin shi ya gabata shine sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ad-dina yusrun inna dina lalle addinin musulunci yusrun sauki ne walan da hadha ad-din ahadun babu wani ɗaya da zai tsananta cikin wannan addini illa galaba face sai addini ya rinjaye shi fasaddidu ma ki sala sai ce fasaddidu ku daidaita wa qaribu in ma ba ku samu tsayuwa kan daidai ba wa qaribu ku kusanci daidai wa bushiru ku riƙi bishara dukkanin wanda zai tsayi kan tafarki wanda yake na daidai ko kuma in ya gagara samun tafarki na daidai ka dawo mataki na biyu kokarin kusantar abin da yake daidai to abshiru lalle ku riƙi bishara wasta'inu bil ghadwa war rawha ku nemi taimakon ubangi bil ghadwa ta hanyar sabko wajen cin nasarorin ku ko kuma aikata al'amuran ku war rawha ku nemi taimakon ubangiji a lokacin yammaci lokacin da yake na sanyin rana wa shi'i min ad-dulja da kuma ku nemi taimakon ubangiji ta wani yanki na duhun dare munasabar da ta sa ya zo da wannan ƙarƙashin hadisai waɗanda suke akan zargib don ya bayyana cewa lalle bayan an kwadaitar da saumin ramadan min al-iman qiyamu laylatul qadr min al-iman kaza min al-iman bayan an kawo waɗannan ayyukan sai kuma aka bi baya da wannan hadisai malamai suka ce don ya nuna cewa lalle mai aiki ba buƙatar ya wahalar da kanshi ta yadda zai zamanto ya samu gajiyawa ya yanke aikin gabaki daya saboda haka kenan sai ya zo da wannan cewa inna dina yusur lalle addinin Allah subhanahu wata'ala yusur sauki ne sassabci ne a cikin nan gurin malamai suka ce akwai mai da murtani raddi ga masu inkarin sassabci da kuma sauki cikin wannan addini ko dai ya zamanto wanda zai zamanto kenan wanda zai dinga inkarin jingina addinin musulunci da tsanani to kaga addinin raddi ne a kai shi hafiz Allah zai shi da rahama ya ce san maddina yusurun mubalagha bin nisba ila al-adyan qabla wannan kaiwa matsuka ne ma ya kace inna ad-dina yusurun addini gaba ɗaya ma sassabci ne rangwame ne addinin musulunci in an kalli addinai waɗanda suke kenan kafin shi saboda kenan Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka wannan al'umma ta yadda subhanahu wata'ala ya ɗauke ma al'umma tsanani wanda al'ummomin da suka gabace mu addininsu akwai kunci da tsanani a ciki yana daga kuma mafi bayyana misali a wannan cewa tuban al'umman da ta gabata an shar'anta musu tubarsu ta hanyar junansu ya kashe juna amma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kafirci ko abin da suka aikata ya kai haddi wanda yake na fita daga musulunci da zaran sun dawo kuma shikenan an yahe musu duk irin kabirar da bawa zai aikata da ya fasa ya yi nadama ya himmantu ba zai koma ba an ƙare to kaga su kuma waɗancan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce junan ku ya kashe juna walan shahad da hadha din adun illa gharba babu wani ɗaya wanda zai zamanto ya tsananta ma wannan addini face addini ya zamanto ya rinjaye shi ibn al-munayyir Allah ya shi da rahama ɗaya daga masu sharhi na bukhari ya ce lalle a wannan hadisi wannan hadisi alamun ne min alamin nubuwa wata alama ce daga alamar annabtar manzala sallallahu alaihi wasallam faqad ra'ayna war annasa qablana yace mu da al'umman da suka gabace mu lalle mun ga annan kullu mutanaqqi'un fi dini duk wani mai tsananta wa kansa cikin addini yan katse zaka ga ya katse ya fasa dukkanin ka kalli duk mutumin da zaka ga yana shaddada ma kanshi a addini yana huce iyaka ga gwargwadon abin da aka ce sai ka zurfafa yadda za ka ga wasu wajen arwallahin su dinga kokarin sun wanke cikin ido to za ka karshe gaba ɗaya ma sai rasa idan wajen tsarki dama manzo Allah salasa ya faɗi cewa lalle waɗansu mutane za su zo suna fice iyaka wajen tsarki da kuma addu'a za ka ga wasu wajen tsarki za su tsananta ma kansu wajen sai sun shigar da yatsansu cikin al'auransu da wannan wai don su kawar da najasa to da ƙarshe kuma sai ga ga baki ɗaya ma sun zamanto sun samu yankewa daga ibada ma duka ya ce wa laisar murad mana talibin akmal fil ibada ba manuwa ba wai a hana akmal mafi cika wajen ibada a'a aikata abin da yake kamala ai min al-ma'murul mahmuda mai annabi sallallahu alaihi ce اسبغ الوضوء وكما اسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط كاغا اسباغ الوضوء تشك ارولا yayi marratan marratan marratan marratan amma yayi talatan tara sai aka ce isbahul wudu cika arwalla kenan a komi kaiwa kamala kaiwa kokuwar inda aka ce ma to ba shi bane tashaddu cikin aikata shari'a ko aikata sunna a nan gurin babu tashaddud tashaddud yana a cikin aikata abin da ba a saka ba ko adadin abin da aka saka sai ka zamanto ka huce wannan iyaka ke kamar waɗanda suka zo suka tambayi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibadar ma'aikiyar suka ga kamar abin kaɗan ne wani ya ce ba zai dinga ba barci wani ya ce ba zai aure ba wani ya ce kaza ka gami wannan tashaddud ne saboda wani yanki na dare ne ake tashi aiki a mulai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aure ina barci ina ina tsayuwa ya sallah kuma ina barci saboda haka ya ce aure yana daga sunnata fa man raghiba an sunnati fa laysa minni saboda mi an samu gulubi wanda kuma iya daga abin da ya halakar da al'ummar da suka gabace mu ubangi ya ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya ku ahlal kitab kakku tsananta ku huce iyaka ma ke ce halakal mutanatiun halakal mutanatiun halakal mutanatiun masu tsanantawa a addini masu fice iyaka sun hallaka saboda haka ba wai ana nufin kaiwa kamala ba ibn munayyir ya ce a wannan yana daga al'amurra ma abin yabo abin da ake ki shine man'ul ifrat al-mu'addi ila al-malal hana zurfafawa wanda zai bayi zuwa ga kosawa ko kuma kaiwa matuƙa wajen tatsawu'i wanda zai kai ma mutum ya bar abin da yake afdal ko kuma ma ikhrajul fard an waqti ko mutun ya dinga fitar da farilla daga lokacin ta yace kaman misali kaman ba ta salli laila kullu kamar irin wanda zai kwana dare yana sallah kwan dare kuma wa ghalibun nawm barci sai rinjaye shi karshen dare yanzu ya zama bai samu ba sallar asuba ya je ya cika dare sallar dare sallar qiyamul layl amma kuma babu shi ami asuba ko kuma sallar jama'a ko kuma ya zamanto ma ya yi barci har ya fitar da sallar daga muktarinta saboda me kenan zurfafawa da ya wajen nafila ko kuma har rana ta hudu to duka wannan shine abin da ake ce ma kenan abin da ake ce ma kenan zurfafawa an samu ruwaya ta imamu ahmad ya ce inna kulan tanalu hadha al-amr bil mughalaba wa khairu dinikum al-yusr wannan fa al'amari ba za ku same shi ba ta hanyar kenan zurfafawa a'a ku sani cewa yayye cikin addinin ku al-yusr shine rangwame da wannan ne malamai suka ce cikin wannan hadisin da akwai ishara akan al-akhdhu bi rukhsat shar'iyya mutum ya riko da rangwame na shari'a saboda riko da azima aikata abin da aka ce ma a mahalli na rukusa shi ma wannan tanattu'i ne ina misali kamar mutum ne bashi da lahiya ba zai iya amfani da ruwa ba amma sai tilasta ma kanshi yayi taimama yayi alwala alhali kuma me haƙƙin shi yin taimama to wannan sunan shi tanattu'i kamar misali mutumin da zai galabaita in yayi azumi a halin bulaguro amma kuma sai yayi tirsasa ma kanshi azumi wannan shi ma tanattu'i ne kamar mutumin da hadari ya gangamo ga hadari nan gurin amma sai ya tursa sai aka tursa sama kai dole sai an yi sallah kuma hallau an raba ya je ko da ruwa zai cutar da shi da tabo ya kare ya faɗi ya kare ko ya wannan ya tursa sama kai shi shi ma wannan duka yana daga cikin at-tanattu'i kenan saboda haka duk wannan iya daga jinsi wanda yake kenan tilasa ma kai ne tilasa ma kai ne shi yasa al-allama Muhammad ibn Ibrahim alwazir yana da littafi wanda ya rubuta wanda ya kira shi kitabul bushra fi tasir al-yusra wanda littafi ne wanda ya yi shi akan bayyana wa mutane ruko da rukusa rangoman da Allah subhanahu wataala yayi inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta adha'ima Allah yana son ashewa rangome da ya bada kamar yadda Allah yake sa ashema azima abinda ya zamanto ya shar'anta ma bai fasaddidu ku zamanto kun daidaita cikin dukkanin ayyukan kuma ana ku lazumci as-sadat tsakaitawa ba tare da huce iyaka ba ba kuma tare da kenan takaitawa ba wa qaribu wajen ibada kenan in ba za ku iya riko da al-akmal ba wa qaribu to ku kusanci abin da yake daidai wa abshiru ku riƙe bishara ta hanyar da lada wanda za ku samu akan aiki ko da kuwa aikin ne kaɗan ne shine wa abshiru ku riƙe albishir kenan ku dai ku aikata abin da yake daidai abin da aka sa ka kakka rage kakka ƙara in kuma an samu gagara saboda ɗabi'a ta ɗan adam to in ƙoƙarin mi kusantar abin da yake daidai to kuma wa abishir lalle ku riƙe bishara akan ayyukan da zai zama to kun yi saboda haka da akwai lada gurin Allah subhanahu wataala ko kuma abshiru kuma mutane bishara kar ku kore su wasta'idu ku nemi taimakon Allah bil gudwa ta hanya sammako shine kenan sallah ta asubahi ko kuma aikata azkar wanda yake na sahiya war rauha da kuma kurki guzuri ku nemi taimako wajen kenan bauta ma Allah ta hanyar yammaci yanda dan bulaguro ake buƙatar ya zamanto yayi tahiya a lokacin sahiya yayi abki lokacin yammaci yayi abki yanki na dare yayi abki ga wanda suke tahiyar kafa kaga misali in ka cire tahiya banda ta jirgi ta mota inda za a cewa mai tahiya a wani lokaci ya yi abki kaga waɗannan lokuta awa ɗaya da za ka yi asibanci to ta kai awa uku da za ka yi da rana saboda kai da kanka ka gaji ga buƙatar ruwa ga kaza amma wannan za ka yi tahiya awa ɗaya mai yawa to haka ɓangaren ibada ma lalle ibada ta waɗannan lokutan ba ɗaya ba take da lokutan da ba su ba shi yasa azkar na safiya azkar na yammaci sai kuma wani yanki wanda yake na dare to haka kuma ga wanda yake ɗaliban ilimi in kana bukata har da cewa da kiyayewa to wannan lokutan na sahiya kenan an tashi daga barci an samu hutu na kwakwalwa yammaci duk an ida waɗansu hayaniya daddare haka duk ɗalibin da ba zai samar ma neman ilimin shi wani kaso na dare to babu yadda za a iya zamanto ya samu tamakkuli saboda haka kenan maki sallallahu alaihi wasallam sai ce kenan wasta'inu bil ghadwa ku nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala bil ghadwa lokacin jijjihi lokacin sahiya war rauha da yammaci wa shay'in min dulja da wani yanki wanda yake na dare sallallahu alaihi wasallam sai shiryar da mu zuwa ga lokuta masu albarka dan ya zamanto mun yi gusuri na lahira sai aka kwatanta kamar yadda mai dan bulaguro zai zamanto ya yi ribaci wannan lokutan to kai ma da kake da babban bulaguro shine bulaguro na zuwa lahira to lalle wasta ido ka nemi taimako a waɗannan lokuta kar ka yi sake kana matsayin musulmi azkar na sahiya ya kuce ma azkar na yammaci ya kuce ma wani kaso na dare ya kuce maka dukkanin alkhairai da ka sani na duniya da lahira a waɗannan lokutan su a azkar ɗin sahiya ne za ka nemi tsarin Allah daga duk wani sharri na yinin wannan har zuwa yammaci hatta da abin da yake na fasata sannan kuma za ka nemi taimako Allah wajen ɓangaren arzikinka wajen ɓangaren ibadarka irin su subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridana nafsi wa zinata arshi wa midada kalmati kaga duka waɗannan suna da dumbin lada wanda da wuya ka samu waɗansu ababe waɗanda suke da ladan su na'am ya ce babu salatu min al-iman baban da zai bayyana mana yana daga ayyuka waɗanda suke na imanin sallah tun da dama aiki imani aiki ne daga bai ƙuduri ne na zuciya sannan sannan kuma sanin Allah subhanahu wata'ala ne yana kuma karuwa da aikata nagartattun ayyuka yana raguwa kenan iya daga ayyuka na imani sallah عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده daga barra barra ana mai alkunya da abu amr ko kuma abu amir ko abu tufail duka shine barra bin azib bin al-harith al-ansari al-ausi wanda ya rasu a kufa shekara ta saba'in da biyu allah ya ji shi da rama sahabi ne daga sabon maki sallallahu alaihi kana wala ma qadimar madina yace manzo allah sallallahu farkon zuwan shi madina nazala ala ajdadi ya sabka gurin waɗanda suke kakanninsa kaga koya mana jika kenan zumunci za ka iya samun mutum ya sabka a gari kuma garin da iyayen shi ko kakannin shi amma sai je sabka a otal kaga ba za su ji daɗi ba sai dai zo a wulhuce wuce to me yasa ba za ka sabka a gidan da suke rayuwa kai ma ka rayu a nan gurin shin otal za ka yi ba da tsaro ko kuma gidan waɗanda suke iyayenka danginka jininka ka gani sau da haka wannan duka iya daga sakaki da ɓangaren zumunci nazar ala ji daɗi maki sallallahu alaihi wasallam ya sabka ala ajdadi wajen waɗanda suke kakanninsa au qala akhawalihi min al-ansar ko kuma waɗanda suke akhawal nashi ma'ana dangin mahaifiyarsa min al-ansar ko dai su zama dangin mahaifiyarsa ko kuma ajdadihi kakanninsa uwayen Abdul Muttalib kenan su ma na bangaren wa uwa kenan Salma bintu Amr Salma bintu Amr tunda Hashim ya auri Salma a nan Madina sai ya huce kenan inda ya rasu a Gaza saboda haka kaga mahaifiyar Abdul Muttalib kenan yar Madina ce Salma saboda haka ala ajdadihi su ma ajdad din nashi dai bangaren wa akhawal ne su ma saboda haka ko kuma su zamanto akhawal nashi bangaren mahaifiyarsa Amina aw qala akhawalihi min al-ansar wa annahu salla qibla bayt al-maqdis annabi sallallahu alaihi yayi salla yana mai fuskantar wajejen Qudus 16 shahara wata 16 aw 17 shahara ko kuma wata 17 wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla albayt yana burge manzo Allah sallallahu alaihi zama inda zai dinga fuskanta yana bauta ma ubangiji shine bangaren albayt ka'aba kenan wa annahu salla awwala salatin sallaha salatul asr yayi salla salla ta farko da maki sallallahu alaihi fuskanta yana mai kallon kudus yana mai kallon kenan ka'aba salatul asr wa sallama ahu qawmi kenan salla ta farko da aka juya zuwa kallon ka'aba ita ce sallar lasa wa sallama a hukumu an samu wasu mutane su ma waɗanda suka yi sallah tare da shi daga cikin sahabbai kenan suka bi jami'i fa kharaja rajulun mimman sallama wani daga waɗanda an yi sallar nan ta la'asar tare da shi wanda aka juya ana fuskantar ka'aba sai fitar ga masallaci famarra ala ahli masjidin tunda kenan su sun yi sallah farkon lokaci saboda haka ana sallah farkon lokaci sai fita da yahu ta kuma can gurin akwai wasu sallama wa qawm fa kharaja rajulun mimman sallama famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un sai wuce waɗansu a wani masallacin wa hum raki'un halin suna cikin ruku'u na raka'a kenan wacce take ta farko fa qala yace ashhadu billah ina shaida muku da Allah laqad sallaitu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabbas na yi sallah tare da maki ƙibala makka muna fuskantar ka'aba fadaru kama fadaru sai suka juya kama hum ƙibalar bait kamar a yanda suke suna halin ruku take suka juya ƙibalar bait suka zamanto suna fuskantar ka'aba kaga mutum ɗaya ne ya gaya musu labarin kuma suka aiki da shi kenan halarci na amfani da kabar wanda yake na ahad na mutane ɗaya wakalatul yahud qad a'jabahum yahudawa da abin ya burge su tsakanin salli kibar baitul maqdis saboda ana fuskantar masallacin kudus sai suke jin daɗi kenan ana fuskantar alqibla duk da a lokacin ma manzo sallallahu alaihi wasallam yakan sa ka'aba gaba sai kuma ya fuskanci kenan masallacin kudus kenan in ya tashi sai ya fuskanci nan ta yanda ne kenan ka'aba tana gaban shi sannan kuma can kudus yana a gaban shi haka sallallahu alaihi wasallam yake وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب da kuma waɗanda suke ahlul kitab falamma walla wajahu qibla albayt lokacin da maki sala sai juya fuskar shi wajejen Ka'aba an karu zalika sai suka dinga inkarin wannan suke cewa ta kaka in kenan ya nuna da akan ba daidai bai ko kuma yanzu ne yake ya gano daidai kin kenan sallar da ya wata baya to wannan sai bayu har ma waɗansu daga sabai suke samun damuwa dangane da mutane guda goma waɗanda su an yi wata sha shidan nan ko sha bakwai ana fuskantar kenan baitul maqdis tare da su to ya suke tunanin to waɗannan mutanen yaya matsayin sallarsu da suka yi kenan yanzu sun mutu ba a matsayin musulmi ba saboda sallarsu suna fuskantar gurin da ba ka'aba ba to shine manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai Allah subhanahu wataala sabkar da wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah subhanahu wataala bai zaman to bal a imanakum zai tozartar da sallar da kuka yi saboda haka daga nan gurin sai hankalin yan uwansu da sauran sahabbai ya kwanta cewa kenan waɗannan mutane daga cikin sahabbai guda goma wanda suka rasu tun kafin juyar da Ka'aba kenan sallar su karbabbiya ce imanin su karbabbe ne saboda ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah subhanahu wataala bai zamo mai tozartar da imanakum sallaku ba anan sai aka kira sallah da sunan imani kenan ayyuka suna daga cikin abubuwan da ake kira da sunan imani sabanin kudiri na murji'a da masu bin irin mazhabinsu wanda suke ga kawai imani kudirtawa ne na zuciya amma dukkanin aikin ɗa'an da za a yi to aikin da'a ba shi da alaka da imani matsar ka kudurta dai a zuciyarka ka yi imani da samuwar Allah to su a wajensu kawai bai ɗaya ake saboda haka ko ka yi aikin kirki ko ba ka yi ba duk irin abin da za ka aikata na lalaci to su wajensu duka imanin bai ɗaya babu zancen karuwa ko raguwa ko a ce wani ya fi wani matsayin imani ko a ce kaza to su aƙida su wanda kuma gurɓatacce aƙida ce a wannan hadisi akwai halaccin kenan shahewa abin da yake a hakam yahudawa da wasu masu bin tafarki irin nasu suna inkarin shahe hukumci wanda kaga hata da su ma addinin su da akwai wannan Allah subhanahu wataala ce kullu ta'ami kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura saboda haka saboda suna jingina suna cewa in har za a ce kenan an shahe to kenan wai an samu zautuwa da kuma kenan kidumuwa bangaren mai shahewa shine aqida ta bada a wanda su ma shi'a suna da wannan gurbatacce aqida wa bi khabar al-ahad da kuma amfani da khabar al-ahad ta yanda mutum ɗaya ne ya zo ga musu kuma suka juya suka juya akan wannan saboda haka hadisin ya mana nuni akan wannan sannan kuma a ciki zamu ga tamanni taghayyur ba'd al-ahkam jaiz gurin canza wani daga abubuwa daga hukumce hukumce wannan ya halitta idza zaharat al-maslaha fi zalika in har maslaha ta bayyana cikin wannan bayanin halin da sahabbai suke ciki na kwadai akan addini da kuma tausaya ma 'yan uwansu kaga sai suke ta damuwa cewa 'yan uwanmu da suka rasu ko yaya yanayin halinsu yaya imaninsu saboda an yi wata goma sha bakwai wata sha shida ana fuskantar baitul maqdis tare da su kuma a can suke sallah yanzu kuma gashi an juya babu husunu حسن إسلام المرء كو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضيف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه baban da zai bayyana mana husn islamin mar'i kyawutatawar musulmcin mutum ma'ana menene sakamakon mutumin da ya zamanto ya inganta musulmcin shi yayi musulmci na gaskiya da'a ga Allah tare da ikhlasi aikata abin da Allah ke so ya yarda da shi menene sakamakon wanda ya zamanto ya aikata haka nan wa ana abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu sa'ad bin sinan annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-abdu idan har bawa musulmi ya zamanto aslama ya mika wuya cewa aslama kenan musulunci shiga wanda yake na gabaki daya ya yi wallazina amlu dukulu fi silmi kafa kenan shiga wanda yake na gabaki daya tare da ikhlasi kenan fa hasuna islamu sai kuma ya zamanto ya kyautata musulmcin shi yukaffiru Allah anhu kullu sayyi'a ubangiji zai yahe mai duk zunubi kana zalafa wanda ya zamanto ya tuntuba ya aikata wa kana ba'da zalika al-qisas bayan nan kuma sai kisasi haƙƙi na mutane alhassana a wakana ba da zalikar kisas alhassana tu bi ashar amsaliha sai kuma za a yi kisasi ta yadda za a rubanya mushi alhassana dukkanin kyakkyawa ɗaya da ya zo da ita bi ashar amsaliha sai a linka mushi a zo mai da goma kwatankwacinta ila saba'i mai a taifin daga nan kuma a rubanya mai har zuwa ma ɗari bakwai wasai a da misliha ita kuma zunubi guda ɗaya to za a ba da sakamakon kenan zunubi ɗaya illa an yi tajawuzan Allahu anu sai dai faɗin Allah subhanahu wata'ala ya yi masa rangome ya yi yahiya a gare shi a takfir kenan shine imaqatul mustahiq min al-iqab bi thawabin za'i a kawar da abin da mutum ya cancanci ukuba tare da lada wanda yake za'id mai fice iyaka saboda haka kenan a takfir ubangiji subhanahu wata'ala ya masa tagatsiya wanda kuma cikin aikata saban Allah akwai rushewa da kuma kenan raguwa na ƙarfin imani na bawa wannan ruwaya kenan bangaren abin da ya shafi yukaffiru yukaffiru da abin da yake kenan da rafa haka haka zubin hajar ya ambata haka ya ce saboda idza ko da mata zamanto tana daga adawata shar sai dai ba ta yin jazama sai dai ba ta yin jazama saboda haka sai ce yukaffiru yukaffiru to anan ma badar dinin ainiya mashi cin dunduniya inda ya ce ma ƙalahu da hafizu kalamu mallam ya shimma min al'arbiya ta shi ya ce magana hafizu ha magana ce ta wanda bai sansani ba kamshin larabci fale safi ma saboda haka siddiq hassan khan sai ke cewa fale safi mahalli balil amru bil akas sai ke difa'i ga hafizu bin hajar ya ce al'amarin wa sabanin yanda shi aini ne yake riyawa sabanin haka nan ne ya ce faƙar sarra'an nuhatu malaman nahawu sun yi bayani fili fil mukhtasarat a cikin makai ba ma manyan littattafai ba mukawwalat ya ce a cikin 'yan ƙananan littattafai ma wannan matsalar sirrin rabe ta kabin ajin rumi ya ce kama ibn ajin rumi fi risalatu a cikin risalar shi ya yi mukaddimatul ajin rumiya ya ce allati ya qara'u hasalarul talaba wanda ƙananan ɗalibai suke karantawa bi anna idza la tajzam illa fi darurati shi'r cewa idza batta jazama sai a darura shi'r wala darurata fil hadith yace a hadisi kuma ai babu darurata shi'r har ma shi badaruddinin aini sai istishahadi da ya ce duniyar hafiz sai kuma istishahadi da wani baiti shi ne ya ce wa mastashahadi bihil aini min ƙauli sha'in baitin ma da ya istishahadi da shi cewa ista'in ma agana ka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammal wa idza tusibka sai ya istishahadi da baiti yace to ai gashi saboda haka hafiz ran gurin ya faɗi saboda idza ga ƙa'idar sai ce to falaisa fi mahalli kamar li annal hafiz lam yaqul bai ce ba izala tajzum mutlaq ba ce ba izala tajzum mutlaq wala fi shi'r bai ce ba wala fi shi'r hatta ya tarar da alai shi yasa shi ma sai ce aurada ha sa'adun wa sa'adun mustamil ma haka da ya sa'adu turadul ibil yace lakin tabajjul wa hada mujanib al hafiz awqahu fi ma awqahu yace sai dai zalimtar hafiz ibn hajar da kuma kokarin tauye mai shine ya kefa shi cikin wannan babban kuran yace Allahumma ghufran yace amma dai Allah gafarta mishi shi to kaga anan kenan shi yasa yace ibnu hisham yace wala ta'malu idza al-jazm illa fi darura idza batta jazma hi ad-darura saboda haka kenan abinda hafiz ya shine abinda yake abinda ya rija cikin fatawul bari shine abinda yake daidai irin wannan kuma kenan kana samun diyawa a cikin sharhi ɗin da ya zamanto yayi duk da shi ma in kana buƙatar bangaren irabi da wasu abubuwa kenan umdatul qari akwai waɗannan ababe a ciki a wannan hadisin malamai suka ce dalili ne wanda ahalus sunna suka tafi akan cewa bawa yana karkashin mashi'a ta Allah subhanahu wataala in ya ga dama ya hemu shi in kuma ya ga dama ya kama shi da wannan laifi sannan kuma raddi ne yanke ga ahalul kaba'ir ga waɗanda kenan suke cancantan mu masu aikata kabira cewa suna wuta kamar mu'tazila wanda suke ga mutum ya shagiya ko ya zina ko ya ƙarya ko ya kaza kenan dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta da khawarijawa ma masu cewa ya zama kafiri to wannan hadisin duka murtani ne a gare su murtani ne duka a gare su mazhabin da ahlus sunna suka tafi shine mazhabi wanda yake na daidai shine mazhabi wanda yake na daidai haka kuma da kwai da dama waɗanda su kuma sannan kuma yana nuni a bisa ƙaruwa ta imani da kuma raguwa wanda yake na imani sabanin waɗanda su ma suka yi ƙoƙarin suka yi ƙoƙarin kenan nuna cewa a'a babu wannan kamar murja sun tafi akan wannan shi yasa asar na magabata da dama ya tafi akan wannan imamul lalakayi Allah ya shi da rahama a cikin usuli itiqadi ahlus sunna ya kawo maganganu daga Shafi'i Ahmad Ishaq ibn Rawayya da wasu su da yawa ma daga sahabbai irin su Umar ibn Khattab Ali ibn Abi Talib ibn Mas'ud Muadh ibn Jabal Abu Darda ibn Abbas ibn Umar da da dama daga cikin tabi'ai irin su Kabul Ahbar Urwa Tawus Umar ibn Abdul Aziz duka sun tafi akan wannan karuwar imani da kuma raguwar imani lalaka iya ce ma da sanadi tabbatacce imam bukhari ya ce laqit akthar min alf rajul min al-ulama bil amsa na hadu da malamai sama da dubu a garuruwa mabambanta fa ma ra'aytu ahada minhu yaftalif ban ga wani ɗaya da yake sabanin fi annal iman qawlu wa amalu wa zidu cewa imani fada ce da aiki yana karuwa yana raguwa wanda ya nuna kenan duk malaman da imam al-bukhari ya hadu da su kan wannan mafi yawa ne suna kan tacciyar aqida kaga ce akthar min alf na hadu da kusan sama da malami dubu kuma daga amsar garuruwa wannan kuma yake nuna maka jan aikin da suka yi kai yanzu malami dubu musafaha ma da mutum dubu ma ai aiki ce musafaha ma da mutum dubu amma ce na hadu da sama da malamai dubu dukkinsu kuma ga irin kyakkyawan kudurinsu da kuma abinda suka zamanto suna kai sannan kuma wannan hallau yana nuni akan cewa aikin da mutum ya zamanto ya aikata ibnul munayyir yace abinda mutum ya zamanto ya aikata na kyakkyawa abinda mutum ya zamanto ya aikata na kyakkyawan ayyukansa a lokacin da yake a matsayin kenan ya ce idan asalama al'abdu kenan aikin da mutum ya zamanto ya yi da yana ba a musulmi ba to wannan ayyukan gabaki ɗaya za su zamanto an maida musu su zuwa kenan kyawawa kawai mutum yana a kafiri sai zamanto ya sa da zumunci sai zamanto ya aikata sadaka ya zamanto ya yi alkhairi kenan yanzu wannan abubuwan na alkhairin da ya da yana kafiri kaga ba a karɓar su to amma da zaran ya musulunta zumuncin shi sadakar shi gaskiye shi amana shi yanzu kuma duka za a bashi lada asalafta amma alama asalamta min al'amali saboda haka kenan kana kan abinda asalafta ya gabata min al'amali na daga ayyukanka shi yasa lokacin da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda ibnu jada'an yana aikata kaza kaza kaza kaza daga ayyuka waɗanda suke nagari Allah ya karba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai babu wata rana da yace rabbi ghfir li khati'ati yawm din bai faɗi cewa Allah ka gafarta mu ba kenan inda ya faɗi wannan dami kenan ladan shi ayyukan shi duka zai zamanto ya samu ladan kenan wannan ya nuna fadala ta addinin musulunci da zaran mutum ya musulunta to duk kyawawan shi zai samu ladan amma duk irin aikin da in dai bai shiga musulunci ba bai kalmata shahada ba to babu zancen samun ladan su ko na abu makamanci haka shine kuma abin da kenan qur'ani yake nuni akai malamai sun kafa hujja da waɗanda suka imani daga ahlul kitab kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talatatul lahum ajrun hum marratayn rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wani daga ahlul kitab da ya imani da annabinsa ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yankin lada guda biyu saboda haka kenan dukkanin mutumin da ya zamanto ya musulunta to duk wasu ayyuka wanda yake kyawawa zai zamanto ya samu ladan wannan na wani karanta na gaba na imam al-bukhari ce babu abu dini ila Allah ta'ala adwa mu baban da zai karantar da mu mafi kaunatuwar ibada gurin Allah subhanahu wata'ala wanda mai shi zai dawwama kuma koda kaɗan ne an aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha mar'atu daga uwar mu'mine Allah ƙara ra gare ta lalle ma ki salasa ya shigo wajen ta inda hamratu a wajen ta da akwai wata mata a wata ruwa aka ce sunanta kenan matar Zainab wa inda hamratu a gurin ta da akwai wata mata fa qala sai ma ke ce manhaji wannan kuma wace ce ba laihi bane mutum ya shigo gidan shi ya taro da wata mata bai so a ce dan ya tambaya wace ce wannan saboda bai san ta ba wannan wannan ba laihi bane manhaji ba za a ce kwarmato bane ko kaza manhaji wace ce wannan qalat aisha tace fulana ai wance ce ta ambata sunanta fulana wance ce ta zukuru min salatiha take ambata min min salatiha daga sallata ma'ana take ambata yawan sallar da take yi a ruwaya ta bukhari mu'allaka salatul layl take ambata sallata ta dare ma'ana batta barci tana sallar dare ta zukuru min salatiha take ambata min daga sallata a wata ruwaya ya zo cewa matar tana na a wata ruwaya kuma bayan ta hutace tadhkur min salatiha take ambatawa sallata qala maha sai ma ki sara sai ce ku kame daga wannan alaikum bima tuqikuna ina umarta ku da abinda za ku iya dawwama akai fa wallahi na rantse da Allah la yamannu ma ubangiji ba zai daina ba ku lada ba ba zai kosa ba ku lada ba hatta tamallu har sai lokacin da kuka zurfafa kuka kai lokacin da kuka samu kosawa a cikin ibada wa kana habba dini ilayhi ya zamanto kuma mafi kaunatuwar addini tabbas gurin Allah ibada ma dawo ma alaihi sahibu ibadar da mai ita ya zamanto ya dawoma a musnad na Hassan kanat indi mar'atun tace wata mace tana guri na kenan matar tana mi tana nan to in kuma matar tana nan ya aka Aisha radiyallahu anha take fadi kaga yabanta ne ai a gabanta wanda manzo Allah sassa an yabi wani mutumin yana gura nan sara sai ce qatata unuka sahibaka ka yanke wuyan dan abokinka to anan gurin ya aka yi ta cewa in dimra'atun matar tana guri na kenan suka ce la'alla Aisha ta amintu ne daga kenan wannan a ya zo wa in dimra'atun falamma qamat lokacin da ta tashi kenan sai da ta huta kala man hadihi ma ke cewa ce ce wannan saboda haka kenan ya nuna ba a gaban idanta bane in kuma a gaban idanta ne sai a dauka kenan me an amince ma fitinuwarta babu laihi mutum in ka amince ma fitinuwar shi dan an ambata a gaban shi wannan bai zama dan an yabe shi a gaban shi in an amintu da ba zai rudu ba amma in ba amintu ba da wannan to baka zo ba gaban mutum kana zuga shi kana yaban shi kai wani akwai tsoron Allah wani akwai kokari wani kaza a'a yanzu sai zaman domi ka halaka shi Allah subhanahu wataala ce fala tuzakku anfusakum to yaushe kuma kai zaka yabe shi sai ma ake ce mana hadi ya aisha ya tace hadi fulana wa hi a'badu ahli al-madina kaga bayan macen ta fita ne dan da cewa sai tace hi a'badu ahli al-madina ita ce mafi kokarin ibada na mutanen madina to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce maha ku kame ma'ana ku kame daga mi ko dai kamewa daga yaban mutane da irin abin da kika ambata ko kuma maha ku kame daga dora ma kai abin da yake ya fici iyaka saboda haka maha alaikum min al'amali bima tutiquna anuska ta asili ma tutiquna abinda za ku iya jure ma ma'ana abinda za ku iya dawwama akan shi ku iya tabbatuwa akai wannan shine abin da yake daidai fa wallahi na rantsi da Allah na akwai halaccin yin rantsuwa ba tare da an nemi ka rantsi ba kaga manzo sarasa sai ce fa wallahi in ma har ya zamanto dan girmama wani lamarin addini ne ma mustahabbi ne ba a ce ba ai abun ba gaskiya ciki gana gama me inda gaskiya me he an yi rantsuwa a inda karfafa wani lamarin addini ne kace wallahi wallahi kaza duk wanda bai kaza ba kaza nan mustahabbi ne ma dan ka karfafa lamarin addini kenan ya halitta ba a nemi ka rantse ba ka rantse dan karfafa wannan bai daga cikin abin da za a ce alaman munafunci saboda haka Allah ba zai daina ba kula da ba har sai lokacin da kuka zamanto kun kai haddi wanda yake na kosawa a cikin ibada kenan abin da ake so ka dauki abin da zaka iya dawwama ko da abin da yake dan kadan ne ibn al-jawzi Allah ya ganshi da rama ce inna ma ahabba da'ima li ma'ana ne abin da yasa ake son dawwaman ma'aiki dan ma'ana biyu ɗaya daga cikin annat tarika al-amal ba'da dukhul fi wanda bayan ya shiga aiki zai bari kalmu already ba'da al-wasl kamar wanda zai bijire ne bar aikin bayan tuni ya samu saduwa saboda haka kaga ya bujiro kanshi zuwa ga abin da yake zargi shi yasa wa'idi ya zo mai girma yace ga mutumin da zai hardace ayar qur'ani ya bari tasbih ka gani wayan kana qabla hifaza ala ta ta'ayyana alai duk da kaga ai kafin ya hardace ba a ce ba tilas sai ka harrace qur'ani ka gani amma yanzu sai ya kirki sai ya kora ma kanshi sai ya zo yayi to yanzu bayan yayin kuma sai ya zama kaga wa'idi ya zo mutum ya san aya ya manta ta sai kuma ya ce na biyu mu dawo mana khairin mulazamatul lil khidma kenan dawama akan alkhairi shine dawama kan hidima walaysa man lazama albaba fi kulli yawmin fi kulli yawmin waqtan kaman lazama yawman kamila kaga wanda a kowace rana zai zo ya lazumci kowa wani dan lokaci ai ba ɗaya yake da mutumin da wata rana zai zo ya wuni kuma shikenan ya yanke ya tafi shi yasa bukhari muslim sun ƙara a ruwayar da ta aisha inna habbal aman ilan lahi mafi kaunatuwar ayyuka gurin Allah ma dawo ma alaihi sahiba wanda mai shi ya dawo ma wa'in kalla wata rana ka tashi ka yi raka'a ashirin wata ran ka yi raka'a kaza wata ran ka yi raka'a kaza wata ran ka wata ran baka yi ba to gwadde ka dauki bibi bibi ka dawo ma akan tsaye wata ran sallar walla haka yi raka'a takwas wata ran ka yi hudu wata ran baka yi ba to dauki bibi kawai shi ke saboda haka kenan wa'in kalla ko da abi ne wanda yake dan karam malamai suka ce cikin hadisin yana nuni a bisa kenan fadala na dawama kan aiki shi yasa azkar na sahiya da marici irin waɗannan abubuwa in ka lazumce su suka zame cikin ka to yafi alkhairi ko baka lahiya za a baka ladan aikin kaga muhimmancin lazumta kan abu kenan sannan kuma an kirayi aiki da suna addini an kira aiki da suna addini kenan al'amal shi ma da yana daga al'iman babu ziyaratul iman wa nuqsanu وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرا من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برا من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير باب زياده الايمان ونقصانه baban da zai bayyana mana da duwar da imani yake da kuma irin yadda imani yake tawaya ya zamanto ya rabu kenan imani yakan karuwa yakan raguwa wannan shine aqida wadda take tabbatacciya sabanin aqida ta murji'a da waɗanda suke kan matafiya irin matafiya ta su ta kullewa imani cewa kawai tambari ɗaya ne bai ɗaya ne kuma sannan imanin mutane duka baki ɗaya ka cokan babu tafaduli cikin imani wannan aqida ce wadda take kenan ta banza aqida tabbatacciya ita ce aqidar imani yana karuwa yana karuwa da karuwa ayyuka shine aka ce masu irin wannan zaka ga su a wajen duk aikin da mutum zai na sabo in dai ya yarda da akwai Allah su a gurin su to kawai wannan saban ba zai rage mai imani ba iya nan a matsayin shi na mai cikakken imani sai aka ce to kaga a ta'arifin su wannan hatta da irin su fir'auna ma duka a nasu wannan din mu'mine ne ka gani saboda sun yarda da akwai Allah subhanahu wataala irin su shedan duk sun yarda akwai Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari shi yasa karkashin nan sai bude da irin su kenan da asar waɗanda suke kenan daga magabata wanda suke na daga magabata Allah ya ƙara yarda a gare yake cewa Ibn Abi Mulaika yace adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakafu an-nifaq ala nafsi ya ce sahabbai talatin na raska kowanne yana ji makan shi tsoron karya zama munafi wa ma minhum ahadun babu ɗaya daga cikin sai kula annahu ala iman umar wa bakar babu wanda yake ce yana kan imanin sayyidina umar ko kuma imanin sayyidina bakar ya khurju minan nar ya khurju minan nar zai fita daga wuta man qala la ilaha illallah dukkanin wanda ya furta la ilaha illallah amma la ilaha illallah wadda ta cika sharuɗan ta guda bakwai wadda ta cika sharuɗan ta guda bakwai wanda kenan la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna kamar yadda aka tambayi ɗaya daga cikin tabi'ai shin la ilaha illallah ba ita bace mabudin budewa a shiga aljanna yace kware ku amma hu dukkilan da ka sani yana da hakoran shi in ka zo da wanda yake da hakoran zai bude ma fada saboda haka kenan labudda sai an cika waɗannan sharuɗa naka in ba haka nan ba ibnu salul ai ya faɗi la ilaha illallah amma yana wuta yana wuta kenan dole sai an samu waɗannan ya zaman to mutum ya faɗi la ilaha illallah yana da al'ilmu sanin mecece la ilaha illallah ka san la ilaha illallah menene take nufi korewa da kuma tabbatarwa al yaqini ya zama ka faɗe ta tare da yaqini babu wani shakka in har da shakka mutum ya hudi ba za ta mishi amfani ba ka gani alqabul dole duk abin da la ilaha illallah ta hukunta komi na musulunci ka karba kar ya zama ka yarda da wani abin na shari'a ba ka yarda ba da wani afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd in haka ne yahuda ma ai sun yarda da wasu abubuwan daga cikin abubuwa na musulunci to alqabul dole ya ka kabi komi alinkiya da ya ka mi kauya tun abin da aka ce ma Allah ya ce annabi ya ce ka mi kauya ka sallama saboda haka dole a samu alkabul wanda shi kuma alkabul shine zai kore arraddu maida maidawa kenan al-ikhlas sai an zama da ikhlasi in ba ikhlasi mutun ya fadi kenan darriya ne ya fadi wannan ma ba za ta mushi amfani ba asiliku sai ya zama fadin da ya da gaskiya ne ya fadi saboda munafika ya kaga idza ja'aka al-munafiquna qalu nash'aru innaka la rasulullah wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina to kaga dole sai an samu sharuɗanta guda bakwai العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقت الله لما أحب إن جي حافظ الحكم كنا أكسين سلم الرسول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله dukkanin wanda ya furta la ilaha illallah ya tabbatar da ma'anar la ilaha illallah ya khurju minan nar zai fitar daga cikin wuta wa fi qalbihi wazan sha'ira min khair inda ya zama a zuciyar shi akwai wazan sha'ira gwargwadon kwayar sha'ir min khairin na alkhairi in dai akwai imani wanda bai wuce kwaya sha'ir ba kaga dai sha'ir bata wuce ba kadan ta dara shinkafa wa yakhruju minan nar zai fita daga cikin wuta man qala la ilaha illallah wanda ya furta la ilaha illallah wa fi qalbihi in dai zama a zuciyar shi wajen burra da akwai gwargwadon alkama min khairin na alkhairi wa yakhruju minan nar zai fita daga cikin wuta man qala la ilaha illallah dukkanin wanda ya furta la ilaha illallah fi qalbihi a cikin zuciyar shi wazanu zarra da akwai daidai da kwayar zarra wazanu zarra akwai gwargwadon kwayar zarra min sayra na daga imani shi ma zai zaman to ya fita daga wuta yanzu a nan gurin ina shaida akan karuwar imani da kuma raguwar imani kafin nan kenan in aka ce zarra kenan guda ɗaya ne na azzarru shi kuma aka ce azzarru aka ce shine sigarun namal yan kiyasai haka aka ce mi'a minha zinatu habbatu shari sai ka gama guda ɗari suke nauyin kwaya sha'ir ɗaya to kaga sha'ir shi ya fi girma daga me alkama alkama duka dangin sha'ir ne amma sha'ir kuma yana da me girma akan alkama kaɗan to kuma kaga zarra ta zama ita kuma tana ƙasa da me alkama kenan wanda yake da gwargwadon sha'ir nashi babba ne wanda yake da gwargwadon kaza nashi tsaka-tsaki wanda kuma gwargwadon abinda bai huce kiyashi ba ƙasa kenan to wannan ha ana ma zancen wa tantiran tantirai kale ka fadala na addinin musulmi saboda shi gaba ɗaya a zuciyar sai ma ka saboda abin bai huce kiyashi ba ina za ka iya ganawa a dai ganin mu na ido dai na duniya ba za ka iya ganawa ba to irin waɗannan wanda sun taɓa wani alheri ne da Allah ya amsa kamar misalin wadda ta zo ta cikin banu isra'ila fasikar da ta ba kare ruwa ai kaga ba a faɗi wani alherinta ba kowanne ne aka faɗi alherinta shi kaɗai ne alherinta amma dukkan gehe ɗaya ma laihinta aka faɗi kenan tana da ɗumin ɗumin laifuffuka su ne irin wanda manzala sarasa ya faɗi wanda za ka samu mutum za a zo hilin kiyama ga littattafai na ɗumin ɗumi na zunubin shi ganin irin shi duk inda ya kalla littattafan zunubi ne amma sai a hudu wani ɗan kashe da la'ila illallah a ciki shi kaɗai zai tada waɗannan littattafai ɗin duka gabaki da wannan ya nuna fadalar imani kuma sirbalin ne wata tufa ce shi imani wanda wani gabaki ɗaya a lalube ke da ita hadithi na baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari imanin sayyidina umar wanda ya ce an bujuro min da mutane wani da riga bakin nan wani rige shi bakin nan wani amma ta sayyidina umar ga ta nan gurin har ma ta ja ƙasa saboda haka kenan wannan ya yi nuni akan kenan karuwar imani da kuma raguwar imani imani ba bai ɗaya bane ibnu battal Allah ya tsanshi da rahama yana sharhin wannan yace at-tafawut fi tasdiq ala qadar al-ilmi wal jahl yace amma ho bambanta juna wajen gaskatawa wajen imani yana gwargwadon ilimi da jahilci iya gwargwadon ilimi da jahilci yanzu aka samu ai wani musulmi ne kuma yana aiki ibada amma tun da yake bai taba ba zuwa makaranta ya koyi wani abu ko ji wani abu in ka ce wai ka taba zuwa makaranta ko ko bai taba yi ba bai taba yi ba kuma za a zo masallaci zai sallah zai kaza bai taba yi ba in ka aina bai taba ba wai ka taba zuwa ka tambayi malami kaza bai taba ba amma kuma yana ibada shi yana wannan haka zai aikata wasu ayyuka na alkhairi wani saraka wani kaza to yanzu wannan yaya to imanin ana rasa shi wannan shine wani kwaya kiyashi wani sai zama ma gaba ɗaya ya aikata wani abin da duka sai zama babu imani to kaga hatsarin sabo akwai aikin da mutum zai gaba ɗaya ma kuma sai ya rusar da imanin ma ba tare da ya ankara ba Allah kare mu to ibnu battal yace ala qadarin ilmi wal jahl faman qalla ilmuhu wanda ilmin sai zama kadan kana tasdiquhu matsalan bi miqdar zarra kenan gaskata wace gurgudan zarra wallazi fawqahu fil ilmi tasdiqu bi miqdar burra wanda kuma yake sama da shi shi kuma gurgudan burra aw sha'ira ko sha'ir yace illa anna tasdiqa tasdiq al hasil fil qalbi wahid sai dai gaskatawar asali na zuciya ɗaya ne la yajuzu alaihi nuqsan amma samun karuwa wa to yakan karuwa yakan raguwa yakan karuwa gurgurdan yanda kenan mutane suka zamanto suna aikata ayyuka shi yasa Imam al-Bukhari a karshe-karshen Kitab tauhid ya kawo hadisi marfu'i daga Anas yace adkhulul adkhulul janna man adkhulul janna man kana fi qalbihi kharda khardan thumma man kana fi qalbi adana shay saboda haka zai zamanto an shigar cikin aljanna wanda a zuciya shi bai huce gadagi ba kwayar gadagi na imani sannan wanda yake ƙasa ƙasa ƙasa da wannan shi ma zai zamanto an shigar da shi cikin aljanna a hadisin yana nuni a bisa ƙaruwar imani da raguwar imani da kuma za a samu waɗansu daga masu aikata kaba'irin zunub daga masu aikata kaba'irin zunub daga masu tauhidi su ma za su shiga cikin wuta sannan kuma kabira batta sawa mutum ya zama kafiri sannan kuma bata dawamar da mutum a wuta kenan yanda mu'tazilawa suke ga wanda ya aikata babban zinihi shi ba mumini ba shi ba kafiri ba amma kuma ya shiga wuta zai dawama su kuma khawarij a wajensu duk wanda ya aikata babban zinihi ya zama kafiri shine zaka ga irin masu aƙidin wannan su suna ga dukkanin wanda ya zamanto yana aiki a ƙarƙashin duk wanda ya zamanto yana aikata wani aiki wanda cikin aikin da akwai zalunci to a wajensu kawai ya zama to kafir shi ne wanda za ka mafi a sai su yi ta kafirta duk wanda ya aikata wani abu kai juji ne su ce kafiri kai kaza ne su ce ka kafirta kai ma an kai na ga wannan ba kafiri ba ne kai ma ka zama kafir to duk wannan karkashin wannan ne su in dai ka aikata wani abu na ba daidai ba to kawai ka zama to kenan kafiri ne kai to duka daga nan ne kaga kafirta ahlul kaba'ir shine zaka ji kuma yan tatsine su ma suna wannan to shi kuma haɗarin wannan duk wanda ya kafirta ka ya halatta jininka yanzu in ya samu fawa ya samu ƙarfi me zai biyo baya kenan jihadi don ya fara jihadin suwa zai fara qatilu a imatar kufur ka gani saboda haka ya yi walazina mun qatilu alladhina yalunukum min al-kuffari afwan yalunukum min al-kuffari wa la yajidu fikum khilfa kenan wa za a fara yaƙa wanda suke kusa kenan mu da muke cikin su sai a fara sai su fara ta kanmu to kaji yanda su wasu ne ga to ai ya kamata iri-irin yamu yamu wanda kenan kana aikata ba daidai ba kana aikata kaza to a faru saboda Allah ce qatul ladina yalunakum minal kuffari ku yaki waɗanda suke tare da ku suke kusa da ku minal kuffari wasu suka ce a'a ce akai fa qatulu a'immatal kufur ku yaki a'imma na kafirci to kau a faro daga can sama in ya so aka karya can kuma he a dawo kan yamu yamu to duka me ya jayo kenan aqida ce ta khawarij kaga ashe aqida tauhidi abu ne muhimmi da shi ne za ka kafirtar da mutum ka kafirtar da shi ka halitta jinin shi daga nan kuma mu zai biyo baya sai kisa da wannan to kaga kenan wannan aqida ce daga aqida gurbatacciya Allah ya kare mu Allah kuma ya tabbatar da imanin mu أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بأرفع يوم جمعة daga Umar ibn al-Khattab Allah kare da gare shi anna rajulan min al-yahud wani daga yahudawa an ce Ka'ab al-Ahbar ne kaga saukin addinin musulunci yahudawa wannan da aka zo Madina gabaki ɗayan kabilun su Qainuqa banu Nadir banu Qurayza kawai yarjeje ne akai ku yi yahudancinku ku zauna mu yi musuluncinmu amma ga ƙa'ida kar ku cutar da mu a addininmu kar ku cutar da mu a kaza kan wasu su zo ku taimaka musu haka aka zauna akwai addini mai adalcin wannan amma su in suka samu dama ya in ya kafu ku mai kunu da kun ɗa'ada duk a tarihi duk inda aka ce ma kafirai sun ce nasara to kawai kun gama yau kai ko ƙasa ce da musulmi da kafirai aka ce maka an yi zaɓe ma da ake yi kafiri ne ya ci to sai kun shiga uku sai kun shiga faɗin maganganu da kaza da wasu abubuwa duka za su yi amfani da damar da gare su to amma ka ga tsari na musulunci sannan kuma addinin musulunci ka zo ka tome damuwar dan ba yahude gashi ya zo cikin ku musulmi ne zai ba addinin shi sai dai shi a ribace shi saboda haka kenan ba damuwar musulunci ba ce sai ya kashe behude ko ya kashe kirista ko ya kashe kaza me ya jawo ya kasu abin da ya jawo ya kasu cewa suka yi ba za a yi addinin allah ba amma in ba don wannan ba za a zamna tare da su kuma kafin ɗan lokaci da duk behudan da yake nan wanda allah ya nufi da shirya sai kaga duk sun musulmi kaga matashi ne a nan sanar sanar in zai wuce ke ganin da ya je gaida shekar wa addinin musulunci haka kuma manya daga manyan irin su abdullahi ibn salam a cikin yahudawan lokacin ba mai ilimin abdullahi bin salam amma ya karba addinin musulunci to shi musulunci ba wai damuwar shi bace a zuba din a haɗu suwaye za a shayo ma a haɗu in muka haɗu da kirista ko da bayude sai dai mu kwaso naka duk wanda kaga kuma ya tafi daga cikin mu dama bar gurbin ga gani shi yasa kaga na jashi ai ba ga magari bane ba go sarki ne na habasha kuma babban malami ya karba addinin musulunci ka gani haka kuma shi ma abdullahi ibn salam ya karbi addinin musulunci salman al-farisi bangaren majusawa shi ma kaga ya karbi addinin musulunci to haka zaka ga daban-daban duka suka zamanto mu'amalar ta bayu zuwa ga amsar su musulunci kenan addinin musulunci su kansu kafirai da suke tada hankalin suke damuwa ganin yanda muke jayo adadin nasu ne yawa shine sai su ta kirkirar fitintunu daban-daban anna rajulan min al-yahud wani daga yahuda qala la yace me ya amiral mu'minin ya amir al-mu'min ayatun fi kitabikum akwai wata aya cikin littafin ku taqra'una kuna karanta ta ma'ana ba shafaffiya bace taqra'una kuna karanta ayar akwai ta har yanzu mu kama ce tabbatacciya ce law alaina ma'ashara yahud da a ce gare mu ne jama'ar yahuda nazala ta sauka lattakhanna zalika yawma ida da ranar da ta sabkan wannan mun mai da shi ranar sallah da za mu sa shi a layin kirsimeti da wasu abubuwa kenan ranakun sallah to amma addinin musulunci mu ba haka bane ba daukan wani babban al'amari da ya faru a mai da shi ranar idi idi ibada ce wadda Allah ne yake shar'antawa ne kullu qawmin idin wa hadha iduna idi wani abu ne wanda ubangi yake shar'anta shi amma ba mu bane ba za mu haɗu mu samar da wata rana mu ce ya kamata mu mai da wannan ranar ranar farin ciki da murna sai fa in ubangiji ya sa ta zama qala sai umar ya ce ayu ayatin hiya wace aya ce kaga ya nuna tun a lokacin suna bibiyar littafin musulmi kaga aina yanzu ma zaka ga wani sai dauko ya karanta to amma me su ubangi subhanahu wataala bai sanya musu fahimtar abeban na cikin alkur'ani yanda musulmi za su fahimci komai shi yasa an kan samu mustashriqun da duk wanda zai shiga ya karanci larabci ya karanci addini ya karanci kaza karshe sai kaga duk abin da zai kwashe shekaru yana yi to wanda yake mataki na dan islamiyya a musulunci wanda yake mataki na ibtida'i sai ka ga ya ci gyaran shi a musulunci duk zai gama baraga da shi shekara da shekaru so da shi bai gaskata ba bai imani ba kuma shi yana kallon qur'ani da wani ido wanda yake ba na ba da gaskiya ba kaga dole babu yanda za a iya zama ya dace ma abin da yake daidai al-yawma akmaltu lakum dinakum shine fadin Allah subhanahu wataala al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addinin ku ta hanyar nasara da kuma ɗaukaka shi akan dukkanin addinai wanda suke ba shi ba atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku ta hanyar shiryar da ku da kuma yi muku tawfiki ka gani da kuma yi muku tawfiki shine hanya wadda Allah subhanahu wataala ya datar da al'umma musulmi ta cika addini ta hanyar shari'a da dace da kuma cika shi ta hanyar Qur'ani da Sunna da kuma fatuhu Makka wa raditu lakum al-islam dina kuma na zaban muku addinin musulunci dina shine addini yardadde gurina daga cikin dukkanin addinai saboda haka yace wannan ita ce qala umar sai sayyidina umar yace qad arafna zalika al-yawm sayyidina umar yace kware ku ai arafna zalika al-yawm mu musulmi mun san wannan rana arafna zalika al-yawm mun san wannan rana wal makana alladhi nazalat fihi da kuma gurin da ta sauka saboda haka fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ta sabka ne ma'aki yana tsaye bi arafa a yinin arafa kaga fiyayyen yini daga yununuwa sannan kuma yawmul jumu'a yini fiyayye a sati yini fiyayye a shekara to kaga ayar ta sabka a ranar arafa fiyayyen yini daga yununuwa na shekara a ranar juma'a fiyayyen yini daga yununuwa waɗanda suke na na sati khairu yawmin qalat fihi shams yawmul jumu'a saboda haka sai da umar ya ce mun san wannan amma mu jama'ar musulmi kenan ba haka bane ba irin tsari na yahudawa wanda ya zamanto sun mai da addinin su addini wanda yake na biki da kuma wannan imamun nawawi ya ce فقد اجتمع في ذلك اليوم فضيلتان وشرفان فضلا بي تهدي دوكك ومعلوم ومعلوم تعظيمنا لكل منهما كما جرم ما اي سننا ابني اغرم فاذا اجتمع ان كو aka samu haduwar idi da arfa zadat ta'zim kenan girman ya arfa qad takanna zalika al-yawm ida wa azamna makana kaga gurin arfa yini ne mai girma da ma a wajen mu amma a maida dan wannan aya ta sabka a maida sababin sabkar to kaga addinin musulunci ba haka ba al'amari ne babu zakat to ai ya kamata ya ishara insha Allah in aka yi nan sai a ringa ishara din sauta sai bai zuwa ga zurfana sai na na'am na'am نعم eh to kaga shi wannan wani tsarin su ne wanda daban suka yi bai da alaka da addini bai da alaka da amma aka maida shekarar zagayewar dan godiya a bisa ni'imar Allah aka maida wannan kaga yanzu an sayo da wani abu wanda yake na addini shi godiya a bisa ni'imar Allah ba ta wannan hanyar bace amma su mai da duk ranar da aka yi ekwal din ranar da suka kirkira abinsu suka ajiye ta a matsayin ita ce ranar da za su zo su tantauna kan maslahansu da wasu abubuwa nasu wannan aibe da alaka da addini amma aka maida za a taru don godiya Allah absa Allah dai ba da iko ranar zagayo to kaga yanzu an alakanta godiyar Allah da sai an sa wata rana daban da za a taru a yi shi kuma ai godiyar ubangiji subhanahu wataala wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana a kowane lokaci in Allah ya ma bawa ni'ima ya gode ma Allah subhanahu wataala da baki ko kuma da aiki amma ba tare da an kayyade ba wannan amma dan irin na ma'aikatu wannan da ba insha Allah abinda muka wadi dai Allah tsara mu da Allah gawara